da amfani
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin annabi muhammad manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci mai tarin albarka na sheikh abubakar mahmud gome rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a birnin azare jihar bauchi najeriya littafin da muke karantawa rahikul maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa salam wanda fadilatu sheikh safiur rahman al-mubarak furi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu tashi a darasi na 67 a cikin wannan littafi idan ba manta ba a darasinmu wanda ya gabata an ba mu labarin ɗaya daga cikin manyan kafirai na makka kuma cikin manyan masu adawa da addinin musulunci da manzon Allah a wancan lokaci utba bin rabi'a wata rana ya yi tunani ya yi ajiyar zuciya da ya ga annabi yana zaune shi kadai a cikin ɗakin ƙaba da ce bari ya je ya same shi ya yi masa tayi tunda an yi gumurzo iri daban-daban ko da ke lokacin ba a fara yaki ba su dai kafirai sun fi matsa ma'addinin Allah da annabi da musulmi amma duk inda suka shiga sai ya kasance babu cin nasara ba su ci nasara ba don haka ya ce bari ya je ta yin sassauci ma annabi wannan yana gwada sun fara dawowa baya kuma daman gaskiya haka take ita ba ta yin sassauci sai dai wanda yake fada da ita ya sassauci ko ya gaji to da ya je ya giddaya waɗansu abubuwa wa annabi manzo Allah kuma sai ya giddaya masa ayoyi shi kuma ya ji ayoyin nan sun fi ƙarfinsa saboda haka kawai sai ya tashi babu jawabi ya zo ya samu manyan mutane ya ce ni fa ina ga wannan mutumin yana da gaskiya kawai ku kyale shi mu haƙura to amma su daga baya sun yi tunani suka ce tun da ke kadai ya tafi kuma aka karanta masa ayoyi bai fahimci ina aka dosa ba bari su nada kwamiti su je su samu annabi a kwamitance a sake maimaita masa waɗannan kalmomin da mutum ɗayan nan ya faɗa masa su ma suna goyon baya in mulki yake so za su baki idan shugabanci yake so za su nada ki in kuɗi yake so za su tara masa in kuma shafan aljanu ne iskoki ne suka buge shi bai da lafiya to za su tara masa kuɗi domin nema masa magani ko a ina ne to mazu Allah shi ko bai ba da amsa ba sai ya karanta ayoyi su ne amsoshin saboda haka suka ce gara aje a same shi kai tsaye ya faɗi matsayansa shine darasinmu na 67 ru'asa wa quraishin yufawiduna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shugabannin quraishawa kafirai sun je wajen annabi suna musanyan kalmomi da annabi amma ta hanyar sassauci shine yufawiduna wa ka'anna raja'a quraishin kai ka ce tsammanin ƙuraikawa kafirai a wancan lokaci lam yanqati bima ajaba bihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yanke ba da irin amsan da annabi ya bayar ya ba da utba alaktirahatihi wato amsoshin da ya ba da utba bin rabi'a a bisa abubuwan da ya bijiro masa alaktirahat su ne ka bijiro da abubuwa ko za a amince kamar yadda yan majalisu a zamani sukan yi haka shi ne alaktiraha لأنه لم يكن صريحا في الرد أو القبول suka ce ai annabi bai fito fili ya gwada arrab ya yi watsi da abin da aka bijiro masa da su ba abil kabul ko kuma ya karba ba tunda ya karanta ayoyi su ba su fahimci ayoyin da kyau ba sai dai sun san ayoyin suna mai da martani ne suna tabbatar da cewa alkur'ani maganan allah ne kuma allah ke kadai ya cancanta a bauta masa kuma wakilin Allah annabinsa shine manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma duk da haka basu daddara ba bal tala alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayatin lam yafhamha utuba suka ce ai annabi ya karanta masa ayoyi ne wanda utuba bin rabi'a bai fahimce su ba wa raja min haythu jaa saboda haka ya dawo gare su da larabci ana cewa in aka ce wa raja amin haisu ja'a ya dawo ta inda ya je shi ne fasara kai tsaye raja'a ya dawo min haisu ta inda ja'a ya je ko ya zo imana ya tashi daga nan ya je ya gama jin abinda zai ji sai ya sake dawowa nan to da larabci shine zaka ce raja'a min haisu ja'a in ka rike wannan kalma ko ina za ka yi larabcinka kuma ka faɗa wa balarabe ma zai kalle ka don ya san ka ɗan shiga lungu in ba wanda ya kwana biyu ba zai fahimci larabcin ba na dama mun faɗa mun ce wannan littafi yana koyar da mu larabci wata kawara ru'asa'u quraishin fi ma bainahum don haka shugabannin quraishawa suka yi shawara a tsakaninsu wa fakkaru fi kulli janib al-qadiyya suka yi tunani a dukkan ɓangarorin wannan matsala wadara su kullal mawaƙifi suka yi dirasa na dukkan matsaya matsaya birawiyatin watarayyutin birawiyatin watarayyutin shine da tunani mai zurfi rawiya duk abin da za ka yi kafin ka yi shi sai ka yi tunani shi ake kiransa rawiya tarayyut shine taka tsantsan ko abin da ba lokaci guda ba wato tare da jinkiri babu gaggawa shine tarayyusin kalmomi ne guda biyu waɗanda ake haɗa su don a gwada cewa sun yi tunani suka tattauna su mace ma'u yauman inda zaharil ka'aba sa'an nan wata rana suka taru a jikin ɗakin ka'aba ba da gurubi sham bayan faɗuwa rana وارسلوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعونا suka aika wajen annabi suna kiransa wajen musri'an shi kuma annabi ya zo da gaggawa yarju khairan yana tsammanin alheri yana tsammanin cewa manya-manyan ƙuraishawa za su musulunta wannan shi yake daɗa tabbatar da annabi bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi lalle hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san gaibi ba sai abinda Allah ta'ala ya sanar da shi law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma masani yasu kamar yadda aya ta ambata falamma jalasa ilaihim lokacin da annabi ya zauna a wajen su kun ga jalasa ilaihim ya zauna zuwa gare su da fassarar mu da Hausa abinda zamu fala kenan ya zauna zuwa gare su amma asalin Hausa ya zauna a wajen su sai a ce jalasa indahu ko jalasa ma'ahu amma da larabcin kace jalasa ila fulanin ya zauna a wajen sa eh qalu lahu misla ma qala utba suka fada ma annabi exactly irin abinda utba bin rabi'a ya bijiro masa wa aradu alaihi nafsal matalib suka gangaro masa da asalin abin da ake nema allati aradaha utba wanda utba ya bijiro masa wa kanahum zannu annahu wato su sun yi tsammanin cewa shi din nan lam yatiq annabi bai amince ba bi jiddiyati hadha al-ard da inganci ko gaskiyan wannan bijirowa hina arada utba wahda lokacin da utba ya zo shi kadai bijiro ma annabi cewa abu kaza da kaza da kaza mu yi yarjejeniya ko ka bani amsa na tunda annabi ya ga shi kadai ne wato bai gamsu ba to shi yasa yanzu suka zo a kwamitance na'am fa idza araduhum ajma'una idan su dukansu suka bijiro da shi ya siku zai amince wa ya ƙabalu zai karba eh amma ba kun ji wani larabci ba fa idza araduhum ajma'una eh ga wa'ul jama'a ga zamiri na jama'a ga ajma'una kalma na takidin jama'a ko da yake usulubi ne na ƙur'ani walakin ƙala lahum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai da suka kawo waɗannan abubuwa to ga amsan da annabi ya ba su kar mu manta abubuwan da utba bin rabi'a ya bijiro da su su ne muka maimaita su dazu dazu domin abin da ya ce ma'annabi kai ka zo da sabon addini mu mun kasa fahimtanka an yi gwagwarmaya iri daban-daban an samu saɓani iri daban-daban amma idan mulkin larabawa kake so mu mun yadda za mu baka amma wannan sabon addini ka ajiye a ɗauki addinin iyaye da kakanni idan sarauta kake so za mu kirkiro saboda su ba su da tsarin irin waɗannan sarautu ɗin in sarauta ce kake so za mu kirkiro mu baka sarautar mu ka kaf gaba daya ba za mu taɓa yanke wani hukunci ba sai idan ka yarda za mu zamo kaman bayinka idan kuma kuɗi kake so to za mu yi maka karo-karo sai ka fi kowa kuɗi a cikin larabawa amma dai ka bar wannan wa'azi ka bar wannan karatun kur'ani ka bar wannan sabon addini ka dawo tsohon addinin iyaye da kakanni idan kuma rashin lafiya ne ka fito fili ka faɗa mana eh rashin lafiya ne mu nema maka magani da dukiyoyinmu sai mun ga ka samu lafiya ko nawa za mu kake mun yadda to alan ne manzo Allah ya dogon bayani ya ce ma bi ma ta ƙolona ya ce duk abin da kuke faɗa ɗin nan ya ce babu ko ɗaya da yake gabana kuma babu ko ɗaya da nake nema ma ji itukun bi ma ji itukun bihe ni fa ban zo muku da abin da na zo muku da shi ba atlubu amwalakum wala sharafa fikum ina neman dukiyoyinku ko kuma ina neman ɗaukaka da shugabanci a wajenku walal mulka alaikum kuma ba na neman sarauta ko mulkin mulukiya a kanku walakin sai dai ku sani allahu ba'tani ilaikum rasula Allah ne ya aiko ni zuwa gare ku a matsayin manzo wa anzala alayya kitaba kuma ya saukar mun da littafi na musamman shine wanda nake karantawa wa amarani an akuna lakum bashiran wa nadhira kuma ya mun umarni da in kasance gare ku mai albishir ga duk wanda ya biyayya mai gargadi ga duk wanda ya tawaye ko ba daɗe ko ba jima wa ballagtukum risalati rabbi kuma ni na isar muku da sakonnin ubangiji na ina kan isar muku wato isar muku da waɗannan sakonni wa nasahtu lakum kuma na muku nasiha na muku gargadi na faɗa muku gaskiya abinda ake nufi da nasiha asali shine mutum ya faɗi gaskiya eh ko da ki ba aikatawa yasa in aka ce ga wani zai mana nasiha to zai faɗa mana gaskiya ne ko da shi ba aikatawa tunda wani lokaci za a samu malami zai yi nasiha inda yake daban inda nasihan take daban eh amma dai ya riga ya sauke nauyi sai dai kuma ki tsakaninsa da ubangijinsa idan bai kiyaye ba don kar ya faɗa lima ta kuluna ya mala ta falun ko a tamuruna nasa bilbirri wa tansauna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun yace fa ballagtukum risalati rabbi na isar muku da sakonnin ubangiji na wa nasatu lakum kuma na yi muku nasiha fa in takbalu minni idan kun karba da gare ni ma je tukun bi abinda na zo muku da shi daga wajen ubangiji fa huwa hazukum fi dunya wal akhirah wannan shine rabon ku duniya da lahira saboda za ku samu rayuwa mai albarka za ku samu sauki duniya da lahira wa in taruddu alayya amma in kun mun raddi da hanyoyi daban-daban to asbiru li amrillah ni fa zan yi hakuri da al'amarin Allah shi yasa tun lokacin da na zo da wannan sako duk abubuwan da kuke hakuri nake yi da wannan abin ya faru a shekara ta nawa da annabci wajen shekara ta bakwai ana ba mu labarin abin da ya faru a shekara ta shida da ta bakwai da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka tun lokacin da ya fara kira zuwa ga addinin Allah suke cutar da shi to shekaru biyar ko shekaru shida ko shekaru bakwai ai yayi hakuri ya yi haƙuri ya ce hatta ya kuma Allah bai ne wa bainakun sai dai maganan da take da nauyi ita ce har Allah ya hukunce tsakanina da ku duk mutumin da ya zalunce ka ka ce na barka da Allah ina jiran hukuncin Allah tsakanina da kai to wannan magana tana da nauyi in mai hankali ne ba zai taba yarda ba inda har ya zalunce ka to kamata ya warware ko in ka zalunci wani to ka warware karka yadda wai a jira Allah ya hukunci to abin ba zai yi kyau ba to shi ne ya faɗa musu wannan magana a ƙarshe au kama ƙala ko kuma kamar yadda annabi ya faɗa to da suka ji wannan magana suka yi shiru suka ce kai wannan bai samu karbuwa ba fanta kalwa ila nuktatin ukura sai suka ciru zuwa ga point na gaba nukta ta gaba wa talabu minhu an yas'ala rabba suka nema daga wajensa ya roƙi ubangijinsa an yi sayira an humul jibala ya tafi yadda duwatsu na makka saboda duk wanda ya je makka a wancan lokaci zai ga duwatsu na mamaki a yanzu kuma idan ka shiga mota kafin a isa da kai birnin makka musamman ma daga hanyar madina zuwa makka don wannan hanya ta fi tsawo to nan ne za ga duwatsu hagun da dama ba za ka taɓa yadda cewa wai waɗansu sun yi rayuwa wajen ba saboda yadda duwatsun suke waɗansu irin baƙaƙen duwatsu a lokacin tsananin zafin rana ba su da daɗi ga sahara daga jidda zuwa makka za ka ga duwatsun amma ba su da yawa sosai tunda akwai garuruwa hakan nan kuma tsakanin jidda da makka babu nisa ko tsakanin ta'ifa da makka da suka ce waɗannan duwatsu da suka addabe su a makka a kwashe su kawai a mai musu da su su zama kuɗi ko zan an daɗe ana son kuɗi ba an daɗe ana son kuɗi shi yasa kowa yanzu kowa yana son ya yi kuɗi to allah ya ba mu mai albarka sannan kuma wa ya basuta lahumul bilad ya shimfiɗa musu ƙasa har yanzu idan ka je dab da ɗakin kaba sai ka ga duwatsun nan an kwashe na kwashewa amma har yanzu akwai waɗanda yake aikin wato ya gagara ko kuma ana son a yi abin da ake so saboda haka kawai sai a zaya a haka dutsen safa da marwa kan dama wannan ba za a kawar da shi ba wannan ma an sake dabara ne aka sake wajen yin safa da marwa hawa na farko da hawa na biyu bayan na ƙasa saboda tsaban cunkoso gidajen limamai kuma da yake kan adiyad in ka je har yanzu zaka ga adiyad din yana nan ta jikin dutsen ma aka yi hanya zaka wuce kowa yana iya wucewa ina tsin basa da hanya ta ƙasa halako sai ta baya ta sama suke shiga masallaci ta sama suke komawa gidajensu saboda an yi hanya ta ƙasa a wani ɗan najeriya in ya je sai ya yi ƙoƙarin shiga gidan da ba nasa ba ko zai ce zai yi rakiya ma wani limami sannan in ka matsa ta can baya gefen dutsen ainihin marwa nan ma akwai duwatsun da a da wajen aski ne idan mutum ya gama aikin haji ko umra ya zo ya dawa fiye sa'ayi zai je aski to yanzu sun share wajen sun mayar da shi fili suna kara masallaci ta wajen amma duk da haka in ka dubi fulo din wajen za a gane cewa duwatsu ne aka gyara balle a ce ka matsa gaba in ka matsa gaba za ka ga hanya ce a ƙasan duwatsu da aka yi hanyoyi da dama daga wajen ka kama hanya za ka je filin arfa ko filin mina ko muzdalifa hanya aka yi a tsakanin duwatsu to a wancan lokaci duwatsun na na makka sun dame su ko yamma da masallacin kaba in ka fito bayan darut tauhid waɗannan gine-ginen da suka yi ina jin sun kai shekara goma suna kwashe duwatsun amma ba su gama kwashewa ba har yanzu in ka je ta baya ba za ka ga gine-ginen da suke gaba ba duk tsawonsu saboda duwatsu ne ta baya kuma tsakiyar makka kai dab da ɗakin kaba wanda ɗan adam ba zai iya hawa ba ba tare da tsoro ba da kuma tsakiyar makka to shi ne suka ce tun da allah ya ajiye mu a wannan waje to mu muna son ka roƙi allah ya kwashe mana waɗannan duwatsu makka ta koma level su abin da suke so ke nawa to duniyansu suke kulawa ba lahiransu ba sannan kuma wa yufajjira fiha al-anhara Allah ya fitar mana da hanyoyin ruwa domin ruwa a makka yana da wahala amma sai Allah ya fitar da rijiyar zanzam wanda duk kowa zai je ya sha ruwa kuma ruwan baya karewa tunda in ka duba alhazan da suke zuwa aikin haji sun kai nawa miliyan biyu ko miliyan uku kowa zai sha ruwan zanzan ya ɗauko guzuri amma kuma ruwan baya karewa wannan wace irin rijiya ce ai rijiya ce ta mamaki to ita kalai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsirar da ita ya fitar da ita a zakani a dalilin umma Ismail alaihi salam kun ga albarkan zuriyan annabi Ibrahim kenan alaihi salam sannan kuma wa yuhyi lahumul mauta suna son Allah ya rayar musu da matattu wala siyama qusay ibn kilab musamman ma qusay ɗaya daga cikin manya-manyan jagororin da suka kafa makka suka tsare makka suka kawo tsare-tsare iri daban-daban suna jin labarin yadda ake bayani a kansa to suna son annabi ya roki Allah ya rayar da shi bayan ya rayar da shi a cikin matattu fa in saddaquhu yu'minuna bih idan sun gaskata shi to za su yi imani da shi fa ajaba bi nafsi ma sabaka min aljawab yace ni dai jawabi na shine abin da na fala a baya waɗannan ayoyi da dama sun ambace su musamman suratul isra fantaqalu ila nuqta thalitha sai suka ce to mu je gaba ta gaba wa talabu minhu an yatsala rabba suka nema da gare shi wato ya roƙi Allah an yab asalahu malakan yusaddiqu ya tayar da mala'ika na musamman suna tafiya ga kafaɗansa ga na mala'ika raji'una hufe suka ce mala'ikan yana ce yana cewa abin da ya fala gaskiya ne idan annabi yayi wa'azi ya ce gaskiya ne wa yuraji'una hufe su kuma suna tattaunawa da mala'ikan gaskiya ne to abu kaza da kaza kuma yaya sai dai ka san wani lokacin mutum yana da wani irin tunani su ba sani ba al'ummomin baya da suka nemi mujiza an musu bayani in an kawo mujiza fa ba a mayar da mujiza wanda ya taurin kai kuma halakar da shi za yi to Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar da wannan hanya ga barin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don da an bi nasu da tuntunin an halakar da mutane waɗanda suka yi kafirci ko waɗanda suka yi tawaye to ba yadda za a yi ka ce ma annabi ya roƙi Allah ya kawo abu kaza kuma bayan Allah ya kawo abu kaza kai rashin kunya kuma ka kwana lafiya ba zai yi ba ya kamata su yi tunanin wannan to koma aljani ne yanzu ya zo ya gidaya ma kace ba haka ba zai ce zan ci kaniyanka a to wanda ya fi ka karfi ma yana faɗa maka haka ka sadu da balle aljani balle kuma a ce Allah ta'ala mahalicin kowa da komai yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ko da mala'ikan aka turo wala labasna alaihim la labasna alaihim ma yalbisun ai rikicewa za su yi fa ajaba bi nafsi ma sabaqa eh haka ne ko a yuraji'una wa yuraji'una fi wa an yaj'ala lahum jannatin wa kunuzan wa qusura suna so annabin yazo da gonakai da taskoki da manya-manyan benaye su ne kusur gidajen sama min zahabin wa fidda na zinare da azurfa tun da ya ce shi manzon Allah ne فأجابهم بنفس الجواب ya amsa musu irin wancan ya ce ni dai manzo ne yawa ba dora mini kawo waɗannan abubuwa ba halkuntu illa bashara rasula fantakalu ila nukta rabi'a wannan kwamiti har yanzu suka ce to mu je gaba wa talabu min hulaza suka ce to in ba za ka kawo duk waɗannan abubuwa ba to yanzu kan mu za mu yi kundin bala ka zo da azaba kawai kowa ma ya huta an yuskita alaihim sama a kiffa yankin sama ya fado a kansu eh tunda idan yankin sama ya zo zai fado ina mutum zai tsere a ce sama ta yanko za ta fado mutum zai kama hanya yana ganin kafin ya je adamami wato saman bata fado ba ko ko kafin ya je gaɗau eh alamarika yau nan nan kusa ne tunda sun wuce kilomita sha biyar ne ko ishirin ai ba su wuce kilomita sha biyar ko ishirin ba balle ya yiwu ina za ka gudu ka je ai babu inda mutum zai gudu ya je kama ya ƙulo suka ce kamar yadda yake faɗa wa ya ta'wa'a yake gargaɗi cewa in ba yi imani ba to akwai mummunan sakamako faƙala sai annabi ya ce zalika ilallah wannan fa yana ga Allah in sha'a fa'ala idan Allah ya ga dama sai ya aikata faqalu sai suka sake cewa amma alima rabbuka shin ubangijinka bai sani bane anna sanajlisu ma'aka ga mu muna zaune tare da kai muna kure ka Allah bai sani bane wa nas'aluka muna tambayan ka wa natlubu minka muna neman waɗannan abubuwa da gare ka hatta yu'allimaka ma turaji'una bi har sai ya sanar da kai abinda za ka ba mu amsa wa ma huwa sani'un bina idza lam naqbal ya kamata ya faɗi abinda zai yi gare mu idan ba mu karba ba amma kawai kana ta mana kwane-kwane to wannan hali ne na kafirai saboda ko ya karanta musu ayoyin ma za su ce a ba za su yadda ba tunda duk ayoyi sun ambata wa akiran saboda haka a zaman karshe da wannan kwamiti na kafiran ƙuraishawa haddaluhu suka yi gargadi ma annabi a kaddar tahdid wato gargadi mai tsanani wa qalu suka ce ama wallah suka ce muna rantsuwa da Allah la naturkuka wa ma fa'alta bina ba fa za mu barka da abin da kake aikatawa gare mu ba hatta nahlika aw tahlika aw tuhlikana eh wato hatta nuhlikaka aw tuhlikana har sai mun halakar da kai ko kai ka halakar da mu ba za mu yadda ba mun bijiro maka sassauci kuma ka ki karba kana ta faɗa mana waɗansu maganganu kafirai kenan fakama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anhu maza Allah ya tashi ya bar su tunda shi yana tsammanin musulunci za su karba ashe su sun zo ne da abubuwa masu yawa waɗanda yake kuma ba zai yiwu ba saboda idan an aiwatar to ƙarshe kafiran makata da su za a yi kuma Allah bai tsara haka ba a cikin kaddaran Allah babu wannan وانصرف الى اهله حزينا عصيفا او عصفا النبي يقوم وجن iyalansa hazinan yana mai bakin ciki asifan ransa a bace lima fatahu ma tama min qaume ko ma tama min qaume wato saboda abin da ya kubuce masa na kwaɗayin da ya yi na imanin mutanensa وعظم أبي جهل على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم da yan kwamiti suka dawo suka faɗa wa manya ga abin da ya faru sai abu jahal ya ce to ni yanzu zan yi ko taware ko tawaraye ya ce kawai zan ɗauki mataki zan kashe shi duk abin da zai faru ya faru idan danginsa sun zo za su kama ni in kun gyale an kama ni ya rage naku amma tun da bi hanyoyi daban-daban wannan annabin ko wannan mutumin ya ƙi karɓan abubuwa to ni zan kashe shi wannan ba shi ne karo na farko da abu jahal ya yunkurin kashe manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba amma yana tsammanin wannan karon da ya ci nasara to me ya faru walan man sarafa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anhu yayin da annabi ya juya gabarinsu su خاطبهم ابو جهل في كبريائه ابو جهل sai musu magana da girman kai irin nasa ai ko a yakin badar za mu gani shi ya jawo musu bala'i tunda yakin badar an fita ne ba tare da shiri ba manzo Allah ma ya fita ba tare da shiri ba yakin da aka yi shekara ta biyu bayan hijira zuwa birnin madina lokacin da fataken ƙuraishawa suka fito suka wuce suka tafi ƙasan sham abinda suka saba na li'ila fi ƙuraishin kamar yadda Allah ya ambata to da yake Allah ya yi hukuncin wani abu zai faru kuma kun san hukuncin Allah sai idan abu ya faru tukuna a ta tunanin ya abu kaza ya kasance ya abu kaza ya kasance Allah ya riga ya zartar da hukuncinsa haka abubuwa suke musamman ma irin wajen zaben gwamnoni da shugabannin ƙasa da 'yan takara daban-daban za a ga wani ƙashi kaman zai kai labari sai ka ji an kwanɗara shi sai ka ji wani wanda ba ka tsammani ya kai labari to ya aka yi ya kai labari a gashi har an rantsar da shi yana ta yawo da jiniya shi ne kawai sai a kyale mutane 'yan siyasa su ta nazari suna shiga rediyo suna ɓaɓatu waɗanda suke gwada goyon baya ko rakin goyon baya ana ta dai shiga rediyo haka har zuwa wani lokaci a riga an wuce wanda Allah ya riga ya hukuncinsa to haka abubuwa suke to don haka lokacin da fatakin suka kamo hanya za su dawo sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni wa manzo Allah ya ce to ga fatakin ƙuraishawa za su dawo ka ɗebi mutanenka ku je ku tare su ba sun koro mutanenku da yawa daga birnin madina ba sun hana kowa ya ɗauko dukiyarsa bayan kun bar birnin madina a birnin makka kun zo birnin madina sun mamaye gidajenku da gonakanku da komai ai annabi ma ya taba ba da labari aka ce ma annabi ina wai gidanku ne da ka gada a birnin makka ya ce ba wane ya sayar da shi ba kuma abin da ya faru kenan gidansu na gado kawai ya sayar da shi saboda sun riga sun bar birnin makka sun koma birnin madina don haka ku je ku tare sun kun tare dukiyan da suka zo da ita ku karɓa ku kwace Allah tabaraka wa ta'ala ya biya ku da abin da aka kwace muku yayin da za ku yi hijira maza Allah da ya fito ya ce masa habbai to ga albishir din da aka mun fatake suna zuwa mu je mu tare su mu karba aka ce wani daga cikin sahabbai ko wasu daga cikin sahabbai abinda suka dauka kawai sanda suka dauka sanda wannan waɗanda suka dauko makamai ba su da yawa amma sun fito da yawa wajen mutum ɗari uku da wani abu mazu Allah ya fita fitansa sai ya kasance masu ba da labari sai suka ba da labari ma abu safiyan da yake jagorancin tawagan fatake sai suka ce fa mutanen madina sun fa fito za su tare ku amma da duk da suke wucewa duk wannan rikici sukan zo su wuce ba tare da an tare su ba amma wannan karin mutanen madina sun fito za su ɗauki za su yi ramakon gayya ya ce haka ko aka ce eh ya ce to ya ce ku dakata ya ce a tattara masa mutanen yankin wajen aka tattara ya ce Allah wane ne ya san hanya sosai bayan wannan hanya ko waɗansu hanyoyin da za mu iya zuwa makka sai aka samu wasu suka ce eh akwai waɗansu hanyoyin da za a bi a je makka ba tare da an bi madina ba sai dai akwai wahala zai ce to shikenan zan biya ku mu bi hanya kun ga shi ma yayi dabara lokacin da ya tabbatar ya wuce ta inda annabi da mutanensa za su tsare shi tun da ya riga an fala masa ga inda suka yada zango kafin nan ya aika wa mutanen makka ya ce ku yi shiri mummunan shiri ku zo ku kare dukiyoyinku in na kubuta kenan idan ban kubuta ba ku kare dukiyoyinku to amma da ya zo bakin ruwa ya samu ya kubuta daga kamun annabi da sahabbai sai ya aika makuraika wanda suka fito sun kai dubu da miyagun makamai sai ya ce ku yi hakuri ku koma ni na samu na kubuta yanzu babu yadda za a yi su kama ni da lokacin da aka falawa manya suna tattauna abu jahal shi ne ya ce ba zai yiwu ba ya ce muna manya mu fito kuma jin abu safiyan ya kubuta da ainihin dukiyanmu mu koma makka ba zai yiwu ba ya ce kamata ya yi mu karasa filin badar mu kara da muhammad da mutanensa domin ya watsu a duniya don a gane wane ne mai karfi wane ne bai da karfi gara mu gama da shi manya suka ce a'a bai kamata a yi haka ba saboda waɗansu jikinsu ya ba su ba sa son karawa da annabi gaba da gaba saboda ba san abin da zai faru ba tunda da yawansu sun yadda cewa abin da ya zo da shi ba karya ba ne saboda bai taɓa yin karya ba ko bai taɓa cin amana ba shi yasa kun ga da gaskiya da amana suna da alaka da juna duk wanda ka same shi yana da rikon amana baya karya kuma duk wanda zai rike gaskiya za ka same shi yana da amana sai wani lokaci ne ma wannan an ce ya aka yi abu kaza sai ce a kar ma ku sha wahala zan fala muku gaskiya eh ya eh mai gaskiya baya wahalarwa zai ce wannan kuɗi da ya zo ni na yagi kaza alhaji aminu ya yagi kaza alhaji ali hamdala ya yagi kaza shi kan ma kasansa ya fi na kowa saboda shi babban yaya ne misali ki an aka ya riga abu na to sai a yi tunani waye za a kamo babban yayan za a kamo ko kuma ko karamin danga da shi mai gaskiya haka ne don saboda ko an haɗa kai an yi tuwa-tuwa da shi don an samo shi zai warware komai ba tare da aika wahala ba to shi yasa suka ce kamata ya yi a koma abu jahal ya ce ba zai yi ba ya ce ai sai mun je badar mun baje koli a badar sai 'yan matan bayi sun mana waka sai an dafa mana giyoyi mun sha sai kuma labari ya watsu a duniya don a gane cewa mu ba kananan mutane ba ne shi ne suka ci gaba sai labari ya zo ma annabi cewa abu safiya ne ya kubuta amma fa ga wata barazana kuma waɗancan su dubu sun zo da makamai masu yawa shine sai ya tara sahabbai da suka fito tun da wani sanda kawai ya lauko ya ce tofa ga babban barazana ya za a yi aka yi shiru ya sake maimaita magana sai mutanen madina suka ce wala Allah mu ne kake so mu yi magana tun da a cikin yarjejeniyar da aka yi na zaman madina babu maganan yaƙi a wajen birnin madina ya ce kwarai da gaske suka ce mu muna goyon baya in yaki ya kama a yaki kawai mu dogara ga Allah shine wasu ke ce ma annabi to ba Allah ya mana alkawarin wancan ba shi yasa Allah ya saukar da aya Allah ta'ala shi bai ce ya ce musu ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ya musu alkawari wadanne ne abubuwa guda biyu Qur'ani bai ambace su ba to tun da fatake da kayan kasuwanci sun kubuta sun isa birnin makka to yanzu ga rundunan yaƙi to wancan dai dukiya ta kubuta yanzu abin da ya rage ga yaƙi kenan za su ci nasara yasa aka ce da aka je filin badar kafiran sun karasa kwarai da gaske mazu Allah da sahabbansa suka tsaya waɗanda suke da sandunan ma suka haƙura suka tsaya a haka haka ce mazu Allah saboda tsaban addu'a a filin badar sai da ya kasance mayafinsa yana faduwa abubakar bin abi kuhafa yana ɗaukar mayafinsa yana mayar masa yana ce addu'an kannan ta isa haka yadda ka nace ma ubangiji zai amsa maka don ba don haka ba mai yiwa da an kwashe su duka gaba daya wanzu Allah yana ta addu'a yana ce ya Allah tun da gashi mun fito ba tare da shiri ba ya Allah in aka murku samu a yau to fa addini ya samu tangarda babu waɗanda za su bauta maka ya Allah shi yasa aka ce in ka zo kana addu'a kai ta faɗin matsalolinka Allah bai san matsalolin ba ne ai Allah ya sani amma kai ta jaddadawa dun yadda ka nace haka Allah zai biya maka bukata in ko baka nace ba haka za kyale ka dun baka damu ba yasa ka'idan addu'a akwai naciya a ciki Allah ne za ka nace masa ransa ba zai ɓaci ba amma yanzu in ka nace mun wallahi ko karatu ne ka nace mun zan ce ba zan fada maka karatun ba ka je ka kai ƙara wajen duk wanda za ka kai ƙara wajensa to haka ma mai kuɗi kullum ka nace masa za a karbi wani abu wallahi wata rana fatattakan ka zai yi amma Allah ne za ka nace masa to Allah haka yake so tunda annabi ya ce ku nace wajen roƙon Allah to amma kaga ai da aka zo aka yakin me ya faru cikin waɗanda aka kashe hadda Abu Jahal kuma wanda ya kashe Abu Jahal shine Abdullahi bin Mas'ud saboda me saboda ya tsaya ya ƙara saki ya caccake shi Abu Jahal yana cewa wallahi don kaga na faɗi ne an mun rauni ya ce da zan samu taki da sai na yi kata-kata da kai ya abdullahi dan matsuri ya yi haka ne ma abu jahal saboda lokacin da abdullahi dan matsuri ya karbi musulunci ya zuwa karanta da shi kur'ani da ya je ɗakin kaba kawai sai ya bayyana karatun kur'ani a fili shi kuma yana daga cikin waɗanda suke talakawan makka ya zo ya bayyana karatu ga manyan mutane shine abu jahal ya zo ya ce wato don kai ne baka da kunya ya wanka masa mari ya ce wannan marin da ya mun ban manta ba sai a ranar batar tukuna na tuna na ce ina yake ya ce idan abu jahal ya kubuta ya ce to ni ba nasarar da na samu ni ban yi nasara ba amma fa an sare ki an jefar da ki yana ce inda zai miƙe sai ya yi kaca-kaca makowa wato irin masu zuciyar nan ne to shi bai sani ba shi da yake ce za su zo filin badar za su sha giya mata za su yi musu waka za a yi musu rawa shi bai san cewa a wajen ne za a kashe shi ba aka kashe manya-manyansu sun kai saba'in aka kama waɗanda yake sun kai saba'in wanda daga bayan manzo Allah ya sake su fahim maman nan ba duwa ma fi da'a hatta ta da alharbu wa zaraha to na da yanko mana gaba ne na dawo mana da shi misali ne na kawo saboda haka abu jahal fa ba karamin ja'iri ba ne na'am to ga abin da ya ce waƙala ya ce ya ma'ashara ƙurai abu jahal ya ce ya ku taron ƙurai shawa ya ce inna muhammadan ya ce lalle muhammadun nan kada aba illa ma tarauna shi fa ya yi tawaye ya ƙi sai abin da kuke gani min aibi dinina yana aibanta addininmu wa shatmi aba'ina yana zagin iyayenmu da kakanninmu saboda sun bauta ma gumaka wa tasrihi ahlamina yana wautar da hankulanmu wa shatmi alihatina yana kuke allolinmu yace wa inni uhahidu Allah yace ni fa yau nayi alƙawari ma Allah la ajlisanna lahu bi hajarin ya ce zan ɗauko wani ƙaton dutse ma a teku hamla wanda yake ba zan iya ɗaukansa ba sai da ƙyar fa'iza sajada ya ce na yi alkawari in yi sujada fi salatihi a sallan sannan da yake yi fadaktu bihi ra'sa ya ce zan ɗora a kansa ta ɗorawa sai na dandake kansa kowa ma ya huta ba aslimuni inda zalika bayan na yi wannan na san danginsa za su taso to sai ku miƙa ni tunda na kashe musu dan uwa sai ku miƙa ni a wimna uli ko kuma ku hana ni ku kare ni duk abin da kai ya rage naku fala yasna ba'da zalika banu abdimana yace zuriyan banu abdimana zuriyan su fa daya amma sai yace gidan wani wato bai ambaci gidansu ba tunda wani lokaci ana iya samun family kaga bafanu da yawa misali bafanu da yawa sai ga kowane gidan baffa akwai mata da yawa akwai 'ya'ya maza da mata da jikoki da yawa in aka zo ana tare za a ce haulan wane haulan wane haulan wane amma baka da gayya baka cikin lissafi ka ba tare bibi ina mai mata daya eh wanda ke na hango wasu manyan yayu da mata daya daya eh bari in rufe wannan shafi eh amma ana iya samun mata guda ɗaya mata haife ya kaman goma sha biyar ko sha bakwai matan da matan da haihuwa goma sha matan yanzu kuwa sai biyar ko shida a hakan ma ta haifi ya'ya shida ana fama da yin mata jinya su kuma matan da sun haifi ya'ya goma sha amma wata in ka ganta da ɗanta ba za ka ɗauka ɗanta ba ne sai ka ce kaninta ne ko yarta sai ka ce kanwanta ce to Allah ya ƙara mana lafiya na ya ce faliyasna ba da zalika banu abdimana ya ce banu abdimana zuriyan gidan abdimana haulansa sai su yi ma badalahu duk abin da suka ga dama duk na kashe musu da ya ce kai kai ki zan yi qalu su kuma sauran suka ce wallahi la nuslimuka li in abada suka ce mu dai har abada ba za mu mika ka ba famdili ma turid duk abin da kake so ka je ka yi ka yi mu za mu kare ka saboda kusancinsa da annabi ba su isa su hana ba ko sun hana ma ba zai yadda ba abu jahal ne kowa ya san shi falamma asbaha abu jahal yayin da abu jahal ya wayi gari a kaza hajaran kama wasafa ya dauko katon dutse kuwa ya zo ya ajiye a cikin dakin kaba ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظره sannan ya zauna yana sauraro yana jiran zuwan annabi wagada rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama kana yaktu annabi kuma ya zo kamar yadda ya saba tunda Allah ya ce masa fasda bima tumar ya kasance manzo Allah ya kan zo masallacin Kaaba yayin sallah ba wanda ya sai hana shi amma dai a can baya mun gani yadda aka tsora masa tumbin rakumi da wanda suke taka wuyan annabi idan ya yi sujada su ce wannan me yake gadara ne amma ba zai hana ki dawowa gobe ba saboda haka annabi yakan zo ya ibada ki kaɗansa faka mai salli ya zo yana sallah wa karga da ƙuraishu ƙuraishawa sun yi sammako sun zazzauna suna jira wato suna so su ga ikon allah fajala so fi andiyatihim suka zauna a wuraren zamansu musamman hijirar ismail wanda yake jikin ɗakin kaba kamar yadda suka saba yan taziruna ma abu jahalin fa'il suna sauraron su ga abin da abu jahal zai aikata falamma sajada rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da manzo Allah ya sujada kuwa ihtamala abu jahal alhajar abu jahal ya ɗauko wannan dutse ku lura ba hamala aka ce ba ihtamala me yasa aka ce ihtamala eh ba hamala ba eh naka ce hamala hamalat hamlan khafifa to ihtamalat fa ihtamala in aka ce hamala ya dauka ihtamala sai da yi dabara ya shirya ya yi menene alawazi ne ifta'ala musamman ga masu koyon larabci wato sai da yi yunkuri sai da yi shiri kaga ga dukkan alamu dutsen ya fi karfinsa to amma wa zai zo ya taya shi ba wanda yake so ya zo shi ma ya shiga rikici tun da shi ya alkawari shi kaɗansa shi kenan shi ne itamala abu jahal alhajara ya ɗauko dutsen ثم أقبل نهوى يفف كنتو عند النبي يكي حتى إذا دنا من سيد يضو جاب دا النبي فين دنا wa raja'a munhaziman wani abin mamaki sai suka ga yayi kwana ya zo dab da annabi sai kuma aka ga yayi kwana mumtake an launu da yayi kwana kalansa yanayin jikinsa ya canza mar'uban da alaman yana cike da tsoro akwai abin da ya gani su kuma abin da suke gani da shi annabi yana yayi sujada ga abu jahal ya je kansa amma yayi kwana to me yasa ke yi kwana mar'uban yana tsorace kariya bai sati ya daho ala hajri kuma kamar ya kasa ajiye dutsen yana rike da dutsen hannunsa ya bushe don abin da ya faɗa da larabci kenan hannunsa ya bushe a jikin dutsen hata kazafa alhajara min yadi sai da ya bar wajen annabi sai ya jefar da dutsen a gefe wa qamat ilaihi rijalu quraish su kuma yan gulma sa'idawa waɗanda suke zaune suna so su ga menene zai faru a'a sai waɗansu mazaje suka taki daga cikin manyan ƙuraikawa sai suka je suka tarko abu jahal faƙalu lahu suka ce malaka ya abal hakan ce me ya faru gare ka ya kai baban alhakan sunan ɗansa ne daman kirarin da ake masa kenan alkunyansa kenan abul hakan ƙala yace kai yace qumtu ilayhi li af'ala bihi ma qultu lakum al-bariha yace aina tashi zan je in aikata ga wannan mutumin abinda na faɗa muku jiya ina albariha o da larabcin kana to ka ce jiya haka abu ya faru jiya yayi misali kenan okay yace falamma da nautumin amma lokacin da na zo dab da shi a radali dunahu fahalun min al'ibil ya ce sai na ga wani rikakken rakumi shi ne fahal ka ji an ce maka fahal ana nufin rikakken rakumi tsohon rakumi wanda yake ya rika irin manya-manyan nan ya ce la wallahi ma ra'aitu misla hamatihi ya ce rakumin da ban taba ganin kai irin nasa ba don raƙuman da nake gani na san yadda raƙuma suke amma wannan wani raƙumi ne mai katon kai wala misla qasaratihi yace ko kuma kwatankwacin wuyansa yace wuyansa abin tsoro ne yace wala an yabihi li fahlin qab yace da fiƙoƙinsa ya bude fiƙoƙinsa yace ban taba ganin fiƙoƙi irin wannan ba yace fahamma bi an yakula ne kawai sai na ga ya yunƙuro kaina yana son zai cinye ni danye ya ce ke sa na yi kwana wato in ka san al'ada masu kewa rakuma da rakuma za ka fahimci illan wannan kun ga waɗannan rakumomin da muke gani ko rakuman da muke gani manya-manyan cikinsu idan ransu ya ɓaci mai kiwonsu baya yake yi baya-baya yake yi ba kamar kanu ba ne saboda shi rakumi idan ransa ya ɓaci to yakan bude bakinsa shi kai yake kamawa sai ya ji ya haɗe kanka tukuna sannan ya tauna wannan dora kuma haka yake yana da haƙuri yasa balarabe ya ce lalle innal jamala saburun raƙumi mai tsananin haƙuri ne amma faran da haƙurinsa ya ƙwace to da dabara ake tattaro shi to kaga mai kiwonsa tsoro yake ji wanda yake ya kwana biyu balle yara kanana yasa ba a sauran rakumi ya ɓaci yara kanana suna kusa da shi duk zai kashe su gaba daya kansu kawai zai ringa kamawa yana taunawa to su haka suke saboda haka ya ga wani jibgege rakumi allah tabaraka wa ta'ala ya turo kariya na musamman amma bari ku ji inda maganan take قال ابن إساق ابن إساق يتي وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga baya an ambata mun da aka ambata mu annabi ga abin da ya faru yace eh haka ne yace zalika jibrilu alaihi salam yace mala'ika jibrilu ya gani laudana la akazahu da ya zo ko da ya kama kansa da ya riga ya tafi kenan saboda haka shi da ya ga abin da ya fi karfin sa sai ya juya to nan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musawamatun wa tanazulatun to duk da haka Qurayshawa dai suna ta tunani manya-manyan su ya za a yi a samu daidaito da wannan bawan Allah shi yasa suka sake shiryawa domin su zo su sake samun annabi karo na gaba sannan kuma sun yadda za su yi sassauci a wani bangare shi ma annabi ya sassauci a wani bangare musamman ma wajen addini a samu addinai guda biyu eh su sun yadda abin da ya zo da shi gaskiya ne to yau ko 'yan kwanaki a taro a yi addininsa in an kwana biyu kuma sai a dawo bautan gumaka kun ga sai a yi wannan a yi wannan eh لما فشلت قريش في مفاوضتهم المبنية على الإجراء والترهيب kusan ya ɗauko mana bayanai da yawa ya ce yayin da ƙuraishawa ba su ci nasara ba suka samu fashal shine ba su ci nasara ba fi mufawadatihim a tattaunawansu almabniya wanda suka gina alal igra bisa yaudara wa targhib da kwalaitarwa wa tahdid ko tsoratarwa wa tarhib da gargadi wa khaba abu jahal kuma abu jahal ya tabe a duk yunkurinsa fi ma abdahu min rauna abinda ya bayyana na rashin hankali wa qasdil fatki da nufin yin kata-kata ma annabi shine al-fatku tayaqadat fihim ragabatul wusul ila hallin hasib saboda haka sai ya farfado gare su kwaɗayi na ainihin saduwa zuwa ga mawarwara mai inganci yankuzuhun amma hunfi wanda zai tsamar da su daga wahalhalun da suke ciki tun da dai abu ya kici ya cinyewa sun kasa kassara annabi sun kasa kassara magoya bayansa sun kasa kassara addinin Allah to suna son su biyo ta wata hanya daban walam yakunu yajzimuna anna annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala batil amma waɗansu daga cikinsu ba ba su yanke hukunci ba su zartar da cewa annabi yana kan barna ba a su sun san annabi yana kan gaskiya amma saboda akwai iyayensu da kakanninsu wasu saboda abokansu ba za su karbi sabon addini ba shine na'am bal kanu kama qala Allah ta'ala waɗansu daga cikinsu sun kasance kamar yadda Allah ya ce lafi shakkin min humuri suna cikin shakka suna cikin kokonto eh ko su bi nan ko su bi nan ga shakka ga raibun ga shakkun ga raibun abubuwa guda biyu ne lafi shakkin min humuri innahum su din nan suna cikin fi shakkin wa fi raibin eh da hausa ya za mu yi mu bambanta shakka shakka rai ko kwanto ko kwanto ba shi ne shakka ba eh duk tafiyan da ne amma kalmomin guda biyu ne aka kawo domin a gwada suna cikin taraddadi wata rana sai su ga ya kamata su karbi addinin nan amma sai girman kai ya hana wadansu wato mun karba mun miƙa wuya kenan kuma ya za a yi mu miƙa wuya gare shi an haife shi a gabanmu a gabanmu ya tashi ya zo ya ce kaza wani kuma yana tunanin gwagwarmayan da aka yi a baya yanzu duk ya tafi a banza kenan muka mika wuya to ya za a yi addinin Allah kuma ya gagara murkusuwa eh fara'u an yusawi minhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi umuri din shine suka ce to bari su tattauna da annabi akan al'amuran addini wa yaltaqu bihi suna son su hadu da annabi fi muntasifi tare wato a raba hanya eh annabi ya zo rabi su ma su zo rabi ka ya turku ba da mahum alai suna son su bar wani abin da suke kai wa yutalibu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi tarki ba da mahu alai shi ma annabi ya bar abin da yake kai ya dan yi sassauci eh wa zannu annahum bi hadha tariq su suna gani in aka biyo wannan hanya sai yusibuna alhaqa duka za a hadu akan gaskiya yawa a dauko addinin gargajiya a hada da sabon addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kawo in kana ma yadu ilaihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqa amma dai zai musu sassauci idan abin da yake kai gaskiya ne to ko ba dade ko ba jima nasa zai rinjayi nasu amma su sallama rana tsaka su mika wuya suka ce ba zai yiwu ba to me ya faru lokacin da suka zo suka samu annabi akan abin da ya shafi addini shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته